الرجيم فصل نبي أجمع كعبة wato game da falalarta da kuma halaccin yin sallah ta nafila a ciki da cewa kuma ba daidai ba ne abinda aka tara domin ta wani ya ce zai yi ba da cewa duk wanda ya nufi ka'aba da wata mummunan manufa to Allah zai kisse shi Allah kiyaye ta ubangi tabaraka wa ta'ala ce hakika farkon wajen ibada da aka aje wa mutane shine wanda yake a barka abin kasancewa su aje abin yi albarka shari'a ne ga halitta ba wani baitin wuri a tul'ari farkon wajen ibada da aka aje a duniya baitu makata a wata ibadan da ke maka wani sabatu shine ka'aba ba na far mala'ikatu mala'iku ne suka gina wa ba da wani masjidul aqsa bayan nan aka gina masallaci ne nisa shine ne baitul maqdis wa bainahuma arba'una sanata da kai shekaru 40 tsakanin su sun bana adam sannan annabi adam ya gina ta bayan hulika bayan an halice shi wancan ginin na farko na mala'iku ne sai ko gina annabi adam wakila lahu aka ce da annabi adam anta awwalun nasi wa hadha awwalu baitin wuri'a lin nasi kaga kai ne farkon wanda aka halitta a nau'in mutane wannan kuma shine farkon wajen ibada da aka aje wa mutane suna da daha auladu adam sannan yan annabi adam suka gina an ce shi su hatta da suka haɗo fanu haɗo fanu ya tafi da gina sun bana ha ibrahim al-halil alayhi salam sannan annabi ibrahim badadin allah ya gina ta sun bana hal amalika sannan amalika ba su gina sun jumhur sannan jumhur sun kusai mikilas sannan kusai mikilas sun quraish sannan quraishawa kaulan mafasi kafin aiko annabi sallallahu alaihi wasallam da harsa sinin da shekara biyar sun ablan zuwa sun ablan zuwa da ya gina ta alaƙawa ibrahim ya tsara ginin musa harshafin annabi ibrahim alayhi salam وأجعل فيها الهجرة يشقد هجر إسماعيل أكين كعبة واجعل فيها بابين شرقيا وغربيا لما تقوفها بيو ديع قبل ديع أيما جزاء الله أحسن الجزاء الله ساكا وأبلاد الزبير كتان ساكا وقسم الحجاج بن يوسف الثقفي سنة الحجاج بن يوسف الثقفي يجينا وهو الموجود له yin hajjaji shine yake nan har yanzu amma wannan magana ta ne littafin wato karancin sani ne da tarihi in ba haka ba daga baya an sake gina ta a wajen hijira ta dubu da arba'in an yi wani ruwan sama wanda ya yawa ruwa ya shiga ka'aba sai ya zama bango biyu daga bangwayen ka'aba sun rushe ɗaya kuma ya yi rauni amma ɗayan yana nan daidai abin ya da hankalin musulmi kwarai a duniya sannan turkawa su suke rike da mafi yawan kasashen musulmi shi yasa aka aiko suka aiko da kayan aiki aka haɗu manyan malamai akwai ibnu allah mai littafin nan dalilul falihina na shahu riyal salihina yana nan sannan yana makka to su gwanayen gini suke cewa ginin nan ana so yayi yadda ake so ya kwari sosai wannan kansa bangon nan da ba abin da ya taba to sai an rushe shi an sake yo ginin gaba daya a dauko shi bai daya to sai aka samu rarrabuwar kai tsakanin malamai wasu suke cewa ake rushewa tun da gashin masana gini sun ce ga yadda za a yi wasu kuwa shi ibnu allah na dinnan mai dalilin falihi ne yana cikin waɗannan suka ce a wannan da bai rushe ba a kyale shi har risalaye musamman akan haka shi ibnu allana akan cewa kada a yadda a taba to amma a ƙarshe dai sai zama su masu ganin a taba din su suka yi nirin jari shi yasa wato sai aka rushe ɗaya bangon aka sake shi yasa shi kansa ibnu allan a wata kasida ta sai ke cewa min ba'adi haza kan banal baita kullahu muradu bani usman fashayyada raunaka bayan duk wannan murad sarki halifa murad sarki murad daga sarakunan usmaniya ba wato da suke mulki daga istanbul ya gina ka'aba gaba ɗayanta ya kyauta ya kyautata ginin nata ya ɗaya gini gini mai kayatarwa shi yasa ginin da yake a yanzu ginin banu usmana dinnan ne turkawa ba ginin hajjaju ba ba ginin hajjaju ba to akwai ayoyi mabayyana a ciki min ha makamu ibrahim makamu ibrahim wurin dutsen da annabi ibrahim ya sa yayin ginin kaba yana cikin wannan alamomin kuma da halin wanda ne ya shiga kaba kana amina ko shiga harami ya zama amintacce nuban yi sa da wai fada yanda annabi ibrahim yake daga shi kasuwan ka'aba annabi Isma'il suna cewa ya Ubangiji ka karɓa daga gare mu Ubangiji kai ne mai ji na sani wa amal su su ginin na sama amma harshashin fatanin min kabul tana nan tinda warada ya zo annabi yana tsaffatar mala'ikatu cewa wakacin da mala'iku suka yi harsashin kaba in shakkatul ardu ila mun sai kasa ta tsage har kasan kasan kasa sai da ya zama ba sauran kone wa kada fasi ya yi jaratan arsal ibil ko aka jefa duwar wasu a cikin wannan hasashin kamar duwar wasu kamar rafuma wata zarwa ibul baitin lati bana alaiha ibrahim wa isma'il alaihi masalam wannan su ne shikashikan ka'aba harkashin ka'aba wanda a kansa ne a kansu ne annabi ibrahim da ɗansa annabi isma'il suka yi gini alaihi masalam قال زيد بن رومان زيد بن رومان يكي شهيد بن زبير حين هدم البيت na ina nan wajen Allah da zai lokacin da ya rusa da kowa ka'aba dan ya gina ta wa bana ya gina fashulu a safi suka bude masa harshashin sai zan yi da su kafi musulmi sai a shekawar wasu kamar tozan raguma wata ruwa ce a wata ruwa fa zai kalibin da sai ga kamar raguma manya wata dahilatu fi ba'riha wata ta shiga cikin wata kuma nau'a da ya suka yi gini a kan wannan ya ubangiji kai ne mai ji masani wa ƙara ta'ala wai sanar wata ala ce ubangiji ya sanya ka'aba a ɗaki mai alfarma mai tsayawa da lamarin mutane an ja da an taɓa da jabir na abdullahi allah ƙara da a gare shi ƙala jabir ya ce yadda aka gina ka'aba annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi da shi da abbasu aminsa abbas suna tiran suna ɗaukar ruwan wazo sai sai da na abba tsama anar sallallahu alaihi wasallam da anar sallallahu alaihi ka sanya zanin ka kai gammo da shi ka dora a wuya a kafadar ka da ya cire sai manzo ya fada a kan gas idanun su suka kakace zuwa sama ya ce nuna min za a kwanjan lena ya dora shi gare shi a yi daɗe a wata ruwaya kuma bai ba da zarta da ruwa na mata wata wake ganin manzo ba sallallahu alaihi ba ta fi aliyunsa bayan nan rawahu shayhan a buhari da muslim sun waito wannan hadis allah shi ne masani ya halatta a yi sallah a cikin ka'aba wani hijiru hijiru isma'ila ina yana cikin ka'aba wato malikawa su yadda suka ce wajazat sunnatun fiha wa fil hijri li ayyi jihatin yanda mai mota sare ke fada ko wajazat sunnatun fiha wa fil hijri li ayyi jihatin malamai suke cewa wajazat sunnatun fiha shine li ayyi jihatin wa fil hijri kuwa li jihatiha in za a sallah a hijirar isma'ila ta nafila to sai fa an dubi inda ragowar ka'aba take ba a ce an juya wa ka'aba baya ba dole amma a cikin ka'aba ne to idan a iya duban ko'ina kuma su wajen malikawa suka ce lafar ba a sallar farilla a cikin ka'aba dan ba wani nassi da ya zo da cewa an yi farilla manzo ya yi sallah ta farilla a cikin ka'aba nafila aka ce yayi to an kawar da Allah na ba su Allah kare da a gare su ya ce maza Allah sallallahu alaihi sallama yayin da ya zo ya ce ki shiga ka'aba to a fari akwai gumaka a jikin ka'aba ya umarni da ita aka fito da duk gumakan suka fito da surar mutum-mutum na annabi ibrahim da ɗansa annabi isma'il ga kyamare a hannunsu manzana sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah wajen masu yin wannan na'am annahu ma lam sarfa biha qad wallahi sun tabbatar cewa annabi Ibrahim da dansa annabi Isra'il ala nabiyina wa alaihi wassalatu wassalam mustaba neman sa'a ta fuska buga kemare ba manzo Allah shiga Ka'aba ya kafara a sassansa Buhari da Abu Dawud suka rawaito wannan hadisin an kawo daga Abdullahi bin Umara Allah kara yadda a gare su ya ce da zala sallallahu alaihi ya shiga Ka'aba da shi da Usamatu da Bilalu da Usmanu da Talhata mai tsaron Ka'aba suka rufe kofar yayin da suka bude Abdullahi bin Umara ce sai na zama ni ne farkon wanda ya shiga na gama bai da Bilalu na tambaye shi manzala ya sallah a ciki ya ce kwarai tsakanin al'amudai biyu da suke daga kudu a wata ruwaya ya sanya ɗaya daga al'amudan daga hagu da shi ya guda biyu kuma daga dama da shi al'amudi uku kuma a bayansa a sannan ka'aba tana kan al'amudai shida ne sannan ya sallah wani hadisi da mutum biyar sannan su ruwaito shi an karba daga aisha allah kare da a gare ta ta ce anar sallallahu alaihi wasallam ya fito daga wajena yana farin ciki ya dawo sannan ya dawo gare ni yana dirna bacin rai ya ce na shiga ka'aba amma da na na dubo abinda za shi ya zo abinda zai je ya zo da ban shiga ba dan ina jin tsoron kai ya zamo na wahal da al'ummata a ji an ce na shiga a ce sai an shiga a zo ana turmutsutsi har tayu a rasa rai ko a rasa wata gaba abu da da harbar tuwa na hadisin da turmutsi ya ce hadisi ne ingantacce an taɓa daga aisha ya ce ina na ina so in shiga ka'aba in salla a ka'aba manzala sallallahu alaihi wa sallama ya kama hannuna ya shiga da ni hijir isma'ila ya ce salli fil hijir ki salla a cikin hijir isma'ila in kin gada in kin so in kina son ki salla a cikin ka'aba wannan hijir isma'ila din da kike gani bangare ne daga ka'aba domin mutanen ki ƙwarar shawa su suka rage wajen da suka gina ka'aba suka fada shi daga ka'aba masu sunan su wai su hadisin tilmizi ya ce hadisi ne in ce. an karɓi da daga aisha kala ta ce na ta mai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama daga bango na daga kaba ne shi ma wato hijo isma'ila dinnan shi ma daga kaba ne ya ce kwarai na ce da shi me ya tafi kwarai sha da suke ginin masifa a kaba ba ya ce ai mutane ki kwarai shawa kudin da aka tara ne suka yi tanadi ne na ginin bai kai musu ba kasarar bihimun na fatata farce da farko ko amma nan wata nusar sai dugon kamar kafin ne da farko ko Kulfu na ce, fama shanu ba da yi mota da me yasa to kofar kaba aka yi shi sama ba a yi a ƙasa ba. Sai manzo Allah ya ce, mutanen ki ne suka yi wannan shi ma da niyya suka yi ba haka ake a asali ba don su shigar da wanda suka ga dama. Su hana wanda suka ga dama daga shiga ka'aba. Su shigar da wanda suke so su hana wanda suke so. wani wakaci kaɗan da ya wuce kamar shekara biyu akwai sanda aka bude ka'aba aka ce wanda da yake son shiga ya zo amma zai ba da dala dubu biyar sai ya ba da dala dubu biyar sannan zai shiga a ke nan kamar wancan manufar da ya ta ƙurai shawa shi ne din to in ba don cewa mutanen ke zamanin su zaman su na kafirci bai dade ba ba su dade da fita daga kafirci ba ina jin tsoron an tunkira gulubu mace zukatansu ta yi musu abin da zan yi da na duba cewa in shigar da hijir isma'il a cikin ka'aba in ya so mai da kofar ka'aba ta koma daga ƙasa a wata ruwayar in ba da cewa mutanen ke ba su dace ba su dace da rabuwa da kafirci ba da na rusa ka'aba dan fara ta je kofar ta da kas in mata kofa bima kofa daga gabas da kofa daga yamma ya zama wannan kofa ta shiga ce wannan kuma kofa ta fita ce da na ƙara kamu shida a ciki daga wajen hijiro domin ƙwarar shawa ta rage wannan wakacin da ta gina ka'aba a wato buhari da musulun sun ruwaito wato da haifa nan haifa ta zo zarafi na zamani ko ya zama yana daga inda yake ta fita daga abin asali yadda su yake fada a fare da haisu makanu wa arifin jumlati wa kalla an ta haru da an afraditi to kanzul ka'aba ce taskar ka'aba an kafa daga aisha allah kare da a gare ta ta ce dajiyar zala sallallahu alaihi yana cewa in ban da cewa mutanen ki ba su daɗe da rabuwa da kafirci ba da jahiliya ko da kafirci da na kashe kuɗin da aka tara ka aba don taimakawa addinin Allah da na kashe kofarta ta koma ƙasa da na ɗauko hijir Isma'ila na mayar da shi cikin Ka'aba Musulun ne ya ruwaito hadisin shajibu ya ce Allah kare da a gare shi ina tare da Shaibatar Usmana ya ce da ni Umaru ya zauna inda kake zaune din nan inda kake zaune a yanzu ya ce ba zan ban nan ba sai na raba dukiyar duk da aka tara wa Ka'aba na ce da shi ba za ta yi kai ba ya ce ai ku sai na yi na ce ba fa za ka yi ba ya ce me yasa ka ce ba zan ba na ce ai abin da yasa na ce ba za ka yi ba manzala sallallahu alaihi wasallam ya ga kudin nan ya san suna nan ya san duk abin da aka tara wa ka'aba haka nan abubakar su ko a zamanin su ma sun fika bukatar dukiya amma ba su taɓa dukiyar nan ba da sai da namar ya wannan magana daga ya shi batu usmana sai ya tashi faraja ya fito ya bai ce uban ba ya faru raba dukiya abu da da buhari sun ruwaito wannan hadisi lafazin buhari hakika na yi nufin ni sai da namar ba zan bar wani zinare ko azurfa a cikin ka'aba ba sai na raba na ce in ji wato shebatu usmana a wato abokan ka biyu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sayyidina Abubakar ba su aikata ba sai sayyidina Umar ya ce umal mar'ani aka tabirihima su ne mutane kuwa da wajibi ne a kaina in tabbatar na yi koyi da su yusufu biman ya ragurka ba za a samu wasu mutane karshen zamani za su fita da sunan za su yaki ka'aba amma a ƙarshe kirfe su za a an kama daga aisha allah ka da yadda a gare ta ta ce raza da sallallahu sallar ya ce wata rinina za ka kawo ka'aba hari a don sun san ce a jeji na daga gas wa ahirin za a kirfe su farkon su da ƙarshen su zai ya rasulallahi ya aisha kaga wafihim aswabu a ce gaba ɗayansu duk za a haɗa alhali akwai 'yan kasuwarsu da wanda shi hanya ce kawai ta haɗa su wanda Allah ya ce za a kiste farkon su da ƙarshen su gaba ɗayansu sai an kiste su amma a ƙarshe dai za a tashe su kowa na kan niyyarsa wannan hadisi mutum biyar sun ruwaito shi an karbi daga abi huraira Allah ya kare da gare shi ya karbi daga annabi sallallahu alaihi wasallam yace zusawi katene wanda ake wa lakabi da zusawi katene daga kasar Habasha zai zo da zo da rusa Ka'aba a wata ruwaya ka amiri aswada amhaja kai ka ce ina ganin sa a yanzu makikirin da shi wanda yake mai gajeriyar dunduniya mai gajeriyar gaban kafa amma dunduniyar tana da nisa wato yana da tsawon kafa wanda yake mai tsawon kafa zai rushe ka'aba a cire dutse dutse buhari da musulun sun ruwaito wannan hadisa sannan da sun kashe alfasun su fari da ake da wanda ke mai tsawon kafa tare da tseren ta karshe to a